أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد Allah ya daɗe tsira a bisa shugaban ma'annan Muhammad wa alihi da alaye nasa wa sahabihi da sahabban shi wa sallama da aminci. Alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Ubangijin talakai. Wasalatu wasalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. hatimin nabiyyi da cikamakin annabawa wa imamul mursali da shugaban ma'aika awwal ma ya jubba alal mukallafi farkon abin da ya jubba a wasa baligi da sahihu imani da gyara imani baligi shine wanda aka dorawa aiki shine baligi da sahihu imani da gyara imani shi sun ma ma'arfata ma ya salo bihi farar aini kuma ya gyara abin da zai gyara farilla ta sa ta tilas ka kamin salati kamar hukuncin sallah wadda harati da tsarki wasu yamu da azumi wai jubba ne ya waje wani a gare shi shi baligi ko wanda aka ɗorawa aiki an hafiza ala hududin layi ya kiyaye iyakokin allah wai kifa inda amurhi ya tsaya inda aka umarce shi wannan haifi da inda aka hade shi wai tuba ilallahi tuba zuwa ga Allah subhanahu tsarkakekken sarki kabla an yi sahada alai tun bai buhushi a gare shi wa shuruɗin taubati sharɗoɗin tuba ya ce annadam alama fata nadama a bisa abin da ya wuce wanda ya ta da niyya Allah ya uta ila zambin da ba zai kowa ba gudun zanubin nan fi ma baƙi alaihi min umarhi cikin abin da ya saura na daga kwanukan shi kuma wa an tara kalma asiyata kuma da bar saban Allah fi sa'ati ha cikin sa'ata lokacin da yake saban Allah ya tuba in ka na mutalabbisan biha in ya zama to mai cuɗanya ne da ita kuma wala yahillu lahu bai halitta ba gare shi an yi akhara taubata ya jinkirta tuba wala ya kula ba ya ce ba ta ya fiye lillahu an ce wa na ka tuba ce a mu sai Allah ya shirye mu wannan bai wadan haka ne sai dai ce Allah ya shirye mu fa innahu min alamati shiqai wannan tana daga alama na matsayacin lahira yau wal hizlali da tatsewa wa damsal basirata da shayewul basira wai jibba alaihi Allah ya wajaba a gare shi ifizil lisanihi ya kiyaye halashin shi min alfasha daga alfasha duk wata abu da alfasha ya nesa da shi wal kalam al da mummunan zance mugun zance waye ma nan dalaki da rantsuwar saki wanta harul muslim da kyaran musulmi wanta harul muslim da kyaran musulmi musulmi na zan ce da wani nazarin ila wata yaran musulmi da walakanta shi wanta yaran musulmi da kyaran musulmi wa ihanatihi da walakanta shi wa sabbihi da zagin shi wa tawifihi da ba shi tsoro min gaira haƙƙin shari'i in ba a shari'a ba ce a shari'a a ba shi tsoro don ya hudu gaskiya wai jibba laifi ya waje ba a gare shi ifi zuba sarihi ya kiyaye ganin shi an nazar alil haram ilil haram don diban haramu zuwa haramu wala ya hillu lahu bai halitta ba gare shi an yanzura ila musulmin da zai dibi ga musulmi bi nazaratin tuzihi da dibin da zai cuce shi illa an ya kuna fasikan sai ya zamanto fasiki shi ma fa yi zubi hijiranu ya waje ba ya kaura ce mishi wai zuba alai hifiz jami'i jawarin fi mastata ya waje ba gari shi kiyaye dukkan gabbai nasa mastata a gurgudan ikon shi gabbai ba ka gani ido baki hannu hanci kafa duk gaɓoɓin wannan kowanne yana laifi to ya kare masa da gurgunan ƙarni wannan hidwa lillahi ya yi soyayya don allah wai ga gudu da gudu ya soyayya sabar da shi wayar la da hu ya rasa sabar da shi wayar ga dubu da hu ya hushi hushi sabar da shi waya amur bil ma'ruf ya umarni da aikin kirki wayan ha'anul munkar ya hana mugu aiki hallau nan kuma hallau ga wasu haramun muka da za a zana su da yawa wai harama alaihi kazib ƙarya ta haramta a gare shi wal gibatu da rada wannan mimata da annamimanci wal kibra da girman kai wal ujub da al'ajabi war riya da riya wasu ma'ata da ji da jiya su ka ji zancen wannan ka je ka yada wal hasada da hasada wal bugulu da keta wa ru'yatul farad da Allah da gairi da nuna fifiko a bisa wani walhamza wallamza da tsahuce da lahuce wal'abata da watanni wasirata da izgili cikin addini wazzina da zina wannazar ila ajanabiyatin da bibin wata manisanciya wata lazzaza bi kalami ha da jin daɗin zancenta wa akal amwalin nasi da cin dukiyar mutane bigayar ɗibin nafsu ba tare da daɗin ransu ba walakan da shafa'ati da ci da ceto au biddi da koci da addini wa tahirin salata da jinkirin sallah an aukata ha daga lokacin lokacin sai ya wuce a yanka wanda bai kyau wala hinda lahu bai halitta ba gare shi suhufatu fasikin ya abuta da fasiki wala mujalisatu wala zama da shi ya gaira da duratin in ba da larura ba wala da libaran da mahaluki na kai ya nemi yardar abin halitta bisa hatal halitta da saba wa mahalicci kala Allah subhanahu Allah maɗaukaki ya ce wallahu wa rasulahu Allah da ma'aikin shi a haƙu aliyar ruhu su suka hi a yarda da su in kanu mu'minin an ku zama to ku mu'minin wa kala alayhi salatu wa salam mai tsira da amincin Allah ya ce la ɗa'ata fi mahalukin babu bi ga abin halitta fi ma'asiyata alhalik a saba mahalicin baka bin ta mutum ka saba wa Allah wala hillu lahu bai halitta ba gare shi an nufa alal fi'ila ya aikata aiki hatta ya alama hukumin lahi fiye har sai ya san hukuncin Allah a gare shi wai sa'alal ulama ya tambaye malamai wai katadi ya yi koyi bilmin tabi'ina ga masu bi na sunnatin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tambayi malamai masu bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam su koya ne allazina yadulluna ala da'atin lahi sune suke shiryarwa a musabin Allah wa yahziruna min tibai shaytan suna tsorata su a musabin hanyar shaytan kuma wala ridal li nafsihi ka koyar da kanshi ma radihul fallisuna ka wani mafallisuna yadda suka yarda allazina za a ta'amaruhum fi birda'atil lahi wannan da suka bata lokacinsu ba cikin bin Allah ba ta'ala madaukaki ba ya hasaratuhum wannan ya hasararsu wa ya dulbi ka'ihim ya tsawon kukansu yawmal qiyamati ranar qiyama nas'alullah subhanahu mu dai muna roƙon Allah madaukaki an yufiqna mana katar litibai sunnati nabiyina washafi'una bin sunna annabinmu washafi'una mai cetonmu wasu yadda na shugabanmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam fasalin wannan fasali ne fi ɗaharata cikin sha'anin sarki a ɗaharatu sarki kisimani ya rabu na harko ɗaharatul hadisi ana cire sarki na kari na biyu taharatul habasi ɗaya na dauda tsarkin kari da tsarkin dauda wala sukul jami'u dukkan su ba su tabbata kuma sun ganta illa bil ma'i dahir sai da ruwa mai kyau almudahir mai tsarkakewa ko huwa allazi shine wannan lamai ta gayyar launuhu shine kamar shi bata juya ba auda mu ɗanɗanon shi bai juya ba aura ya hatu wari ko kanshi ba su juya ba lima ya fari uhu galiban da abin da zai rabe shi na rinjaye ya ce ka zai ta kamar mai wasaman kamar kitse wadda sama kamar romo kulluhu walwazari da dauda wa sabon da sabuni gamsu kuga kai wa sabon da sabuni walwazari da dauda wani hawi da wani hawi da makamantansu wannan wannan wadda wa sama ne kitse ko mai wadda sama da romo kullahu walwazari kuma da kamar gamsa ko kalami ya ji ta jidan wannan hatsan watsan wani jikin randa shi ma dauɗa ce duka wa sabulu da sabulu walwazari da dauɗa duka wannan hauhi da makamantarsu duk sun suna abin da suke ɓata ruwa ne wala ba a sabi turabi ba laihi da ƙasar gurin walhamatu wasu ba ta da jan ƙasa da baka ƙasa ko da baka ƙasa da jan ƙasa wani hauhi da makamantar mu ya ce kuma fasalin wannan fasali ne shi kuma iza ta ayyanatin najasa ta gusula mahallin idan najisa ta ayyana aka ganta to a wanke gurinta fa'inilta basat idan ta watsu gusulun sauba kullahu sai a wanke tuhur duka waman shakka fi isabatin najasati wanda ya shakka a cikin samuwan najasa na daha to yayyayi ruwa wani asabahu shay'un in wani abu ya same shi shakka fi najasati ya shakka a cikin najasar shi wannan falanar halayi ba ya yi sai wanke waman ta zakarar najasata wanda ya tuna najasa wa huwa fi salati shi ko yana sallah ya tuna kada ya yanke sallah illa an ne hafa hurujin wakati sai dai yana tsoron hutan lokaci to wannan zai ci gaba da sallah waman sallah biha nasiyan wanda ya salla da ita akan mantuwa wata zakara ba da salami ya tuna bayan sallama a adatul wakati ya sake a lokaci in da lokaci in ba lokaci ba ya sake ya ce fasalin wannan fasali ne fara'ilu lulu da farillan alwala saba'atun guda bakwai an niyyatu na harko dai niyya wa gasalil wajehi da wanke fuska wa gasala ladaini ila al-mirfaqain da wanke hannu har zuwa marafikai wa masahu ar-ra's da shahwar kai wa gasala rijlain da wanke kafafuwa ila al-ka'abain zuwa idan su wa dalku da cudanyawa wal qawl da gaggautawa to wasu nan huwa sunnonin kwa gasala ladaini ila al-qu'ain wanke hannuwa har zuwa ku'i inda shuru'i gurin farawa walmazamarata da kurkurar baki walistin shaƙa da shaƙa ruwa wastin tsara da fata sawa warar da masahin rasu da maido shahawar kai wa masahul uzune ne shahawar fatocin kunnuwa wata jadidin ma'ilahuma da sabanta ruwa gare su wa tartibi baina fara'i da gajeren ta tsakanin farallai wa man nasiya faradan wanda ya mace ta farilla min ara'ihi da gaban shi fahim ta zakara bil qurbi idan ya tana da kusa fa'alahu ya aikata kuma ba da hu da abin da ke ba wayan dala in kuma guri ya tsawaita fa'alahu ya aika shi ya aikata shi ya da shi kadai wa da ma salla qabla hu sake abin da sallata tun gabane shi wayan taraka sunnata in ko sunna ce wai bai yau ba farilla ba ce to ita fa'ala ya aikata ta wala ya yi da sallah ta biya sake sallawa ya yi da tare sama da sallar gaba waman na sai lam'atun wanda ya mance lam'a ga salaha ya yanke ta wata kaɗe gini ya fi da niyya wa in sallah in kowa har ya yi sallah a ɗaya zalika a adai sake waman ta zakarar marmadatu wanda ya tuna kurkurar baki wal istin shaƙu da shaƙa ruwa ba da an shari'a fil wajen shi ko hayya alwala hayya wala wanke huska wala yarja ilaihi ma ba zai dawo ba gare su hatta ya tumma wudu a huwa ya ida alwala shi wa fata ilahu mustahaban hatta sanyata yin bismillah wasu yaku da azumi a wannan su yaku a asoki asoki wanda ake yawan yin shahadi ne wa za'idu ala gasal shi ne ko wa za'idu da daɗi ala gargasar da wula ce to a bisa wannan wanki na farko to wajahi da fuska wani daidai da hannuwa wani bidayata da fara bi muqaddamin rasu da magabacin kai wa tartibi da jeran ta sunan sunnoni wa qillatul ma'i da karancin ruwa alal urwa a sagabai wa taqdimul yumna ala yusra da gabatar da dama a sahabi wa yujibu tahlil al asabi yadaini ya wajibu tsaye ya tsotsin hannu wa yastahabu fi asabi ar rijlaini an sai tsaye ya tsotsin kafa ويجب تحليل لحيتي يا لتي تسيه جيمانيا خفيفة من سوئي تلو روى سنة الولا دون الخفيفة وانا دي سلبا بابن يوى دن بايتبا ويجب تحليلها اتما وجب تسيه تا في الغسل اوانكا ولو كانت خفيفة كودا تغنمتو دي سلمتي daga nan za mu sa insha Allah sai kuma darasi na gaba in za mu fara wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh